To, abokaina gani na dawo, barkanmu da wannan lokaci, ba hwa labaru zan bada ba, amma Hausawa suka ce, komin baƙin cikin ɗan kaza ba zai ci ɗan shaho ba ha. Hehehe, ko ba haka ba ne, uwana? Kowa dai ya san hangara da rahama ba abokan juna ne ba, amma tun bayan mutuwan aminata, hangara. a ko da yaushe cikin murmushi take da fara'a da jin daɗi tana wani washe baki kamar dorina cikin ruwa wannan yanayi da take ciki zai sa rahama ta daina aikin kwata-kwata ga kunan bakin akwatin rediyon ku kowa ya yi tarko-tarko kuna son ku ji ci gaban wannan labarin ko to ni ma ina son in ji ci gaban saboda haka sai mu sha saurare lahiya a cikin shirin rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yayi daidai Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na shida binciken bazata.
safe yau na makara kwanan ma bai ishe ni ba wannan anguwa wannan anguwa tara tanga haka kawai hangara tana taɓannan rahama sai gulmarta take yi sauƙin abun shi ne hankur ta saurari jawabina kuma ta yarda shi kun mijin nata yaji yana cikin harkoki masu duhu shi kun mijin nata yaji yana cikin wasu harkoki masu duhu
Yau, kai, ƙaƙa, ana ta ba da himma ko.
kai kai dan yawa ne wallahi duk tsawon daren ga muna jiran ka zo mu yi motocin ga kuskure ma ka te kai zaman ka sai yanzu zaka zako mana ka ce mana ya ne Ban gane ba na ta na yi zama na. Ya mu yuke so da ni. Da man hon mun riga ma'aikata da ku akan haka. Eh, ku aikin ku cikin dare ko motocin nan kwaskwarima. Ni kuma aiki na da rana ne. In hidda mota in je in saida. A'a to, haka ne muka tsira da kutun can ma. Kuma ba mamaki ma mu samu sabbin 'yan haraka su shigo cikin wannan harkar. Da Allah ka kai haka ake sa plug in mota. Da, diba da, da Allah ku gyara min plug in na haka haka da me wannan da Allah kuma ba. Haba da Allah ku kama jikin kuma na kukau. A'a.
kakka da mu aikin mu tsaffe yake ban gane matsar ba wai ku tsama in tambaye ku an samu motar nan sasi sabon sasin an sa shi a wannan haba wannan karamin haraka ne wannan yanzu a sa shi da kaka shi komi kawai yanzu a sa wanda sasi ne kawai wannan karamin haraka ne ban gane ba yanzu za a sa shi yo tun duk daren na yau da kuka kwashe na aiki mai kuka yi ba a sa sasin ba har yanzu kai ba haka muka yi da ku ba da Allah ku kama jikinku kuma kun ga wannan karamin mota ba karamin mota ba ce mota ce babba mai tsada da Allah a kama jiki mana haba kuma a ni ba na sa ana marasa da aiki wa Eh.
kakka da mu komi zai kare bisa kan lokaci ka san mu gwanaye ne bana yami sai cika baki na banza da wani yanzu duk ba wannan ba ku ansa wa'annan rabin kuɗin aikin ku ne eh ku rike wa'annan sauran kuɗin zan ba ku su sai bayan na kai mota kuma bari in gaya muku kamar yadda aka saba a rike sirri ba nutsan ce gungunma suna kai suna ka eh a ba nutsu kakka da mu inda wannan na Saboda kun kawai san- kai dai ba mu kuɗin kawai mu dahe eh eh wa'annan mu ga muke harkar kuɗin da su ba su san irin dan ce gungunma ba masu san irin wannan mutanen kun gane ku kakka da mu muka ce kakka da mu kawai inda wannan ne kai ban gane ba wancan mutum da nake ganin ga can da shi da ta budurwa tsaye suna rabe rabe me suke nema nan wurin wayanda wayancan eh wa'ancan mutanen kai tabbatin su
ƙaramar likitanmu tana cikin wani mugun yanayi bayan rasuwa aminata shi kuma dokta sani yana ƙoƙarin ganin cewa likitan tamu ta kai matsayi na uku gaskiya akwai matsala wasu abubuwa maras kan gado na faruwa kayya shiru kake ji a likita babu wanda ya zo sayan wani abu daga ma'aikatan har zuwa 'yan jiya Hmm, kai ko laminu sarkin sabko ban gane shi ba sai dai ga wani mutum can ina tsinka yana takawa ɗai bayan ɗaya ya tunkari ɗakin fashi
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ifu, babu kowa ne a cikin wannan likitan. Ina magana kamar ina magana a cikin sahara. Ha! To, wannan kwalin kamar faduwa zai yi, bari in dan gyara shi. Ha! To, Salamu alaikum malam. Ah, da Allah malam ya hakuri ka dauke kwalanka nan ba a je kaya.
eh baka gane ba ne kwalin nima na iske shi nan dan dai in dan gyara shi ne in dan gyara shi ne Ah, da Allah dakata. Ni cewa ne ka dauki kwalinka ka tahi nan ba a je kaya.
wai a takaice kai wane ne Ah, malam kai baka gani ne? Baka ga rigar da take jikina?
to na gaya maka kwalin nima nan ne na iske shi na dan gyara shi ne saboda zai hwadi
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Jean Paul, me ke faruwa?
A'a Rahama, wai wannan mutumin na tardo shi ya zo ya ajiye kwali kuma nayi nayi da shi ya dauka ya tahi sai gardama yake yi.
Kai, malam duba, ka ga nan ba kasuwa ba ce ba. Domin haka, ka ɗauki kwalinka, ka yi gaba da shi kaji.
wai kowane irin yare ne zan gaya muku ku fahimta na ce muku wannan kwalin nan ne na iske shi da a ce kuna lura yadda ya kamata har wani ya zo ya aje kwali ba ku sani ba Kai malam, munan cikin likita ga muna aikin mu sau da ƙafa. Kuma inda gaske ne saƙo ka kawo, ai ya kamata ka sa shi ga hannu wani ko?
wane ne zan ba sako ni da na zo ba kowa ina ta sallama ba kowa wa zan ba
Kai, bari ma in duba in ga me ke cikin wannan sa- wannan kwalin. La la la la. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jariri. Amma wallahi kai baka shin kunya.
ku dakata ku dakata kai me sunanka ce kun me sunanki ni mai bincike ne na zo in yi bincike ne a wannan likitan ina da zama ma da dr sani likitan da ake tunanin za mu ba matsayi ta uku shine muka fara ganin jarirai a ciki kira mun dr sani
Me kace?
A'a, yanzu kuna ji, yanzu ku bari shi yaron nan ma an dauke shi yana bukata a kula da shi. Bari in je a dauke shi a duba lafiyar shi.
kin ga aboki abokin aikin ki ma ya gane abin da ake nufi kira mun dr sani darmar me sunanki Ah, to ni ni ni sunana ra, Rahama.
kira mun dr sani sauri sauri ana magana kina tsaya kuna kina kina i sauri i sauri nace
yau kai da kawo ya yi yawa a cikin likitan nan kowa hankalin shi a tashi ba irin yadda muka saba ba ne a'a wai me ke faruwa rahama ba ta akanta sai wani kai da kawo take yi
Shigo.
Dokta, dokta. Mutumin nan ne mai bincike da awon likitoci. Ga yanan ya zo.
yayi ni Ya zo gashi nan waje na tsaye.
ai ko ba a ce mu ne yawai kizawa ba an koyi sababi gashi mu likita ta mu bata da tsari kuma mutumin nan in ya bada mugun sakamako to wallahi gidan likitan nan tamu ba ta samun hawa zuwa aji na uku kenan ba a iya yi ma kowa magani ana dan ɗakin gwaje-gwajen da na mai da hankali na bisa gare shi shi ma ga nan baya da kayan aiki ba ma ya da ma'aikacin da za a yi kula da shi
Dokta, ka kwantar da hankalinka. Komi zai je daidai. Yanzu dai mutai gashi ta yana jira.
to ba na ki ba rahama ai ya kamata a ce an nuna mushi wani abu mai mahimmanci
Ba laihi, ka kwantar sai da hankalinka mutahi.
to shake ina zuwa Dokta Bashir, ah dr sani to, kenan kai ne za ka auna mu, ni ne da kaina iko Allah.
ai tun da na ji labarin wannan likita kai ke jagoran wannan likita na ce to barin hanzarta yanzu Ka kyauta, wallahi ka kyauta, ya yi kyau kwarai.
ka amma dokta sani ka rage burukanka ai wannan likitan ban yi tunanin ba kana tsaya a wannan karamar likitan ba
ai aikin da nake nan ma yana da muhimmanci eh haka ne to mun yi binciken da ya kawo mu ko to bismillah zo mu je
kai kai jama'a yoni wannan ai ai ai zaman duniya haka ni ina shara kullum likitan nan ko lokaci shara nake amma ga wurin zuba kwan- ga kwandon shara mutane su zuba su ce ba za su zuba ba sai mutum ya ci abu ko dauki guntun leda yadda a ƙasa hmm? ga wurin shara a zuba ba a zuba ba kai Allah dai sa mutanen nan su gane su fahimci mu wannan aikin Laminu Laminu na'am isauri ka zo haba rahama ina aiki kin isko ni ina aiki kuma in zo ina in yi mi haba bar wannan aikin duk da sani ke da bukatar ka bashi kamar ga yo mi zan mishi mi zan mishi ke bari ki jin gaya miki kin ga dama ni umma ta gaya mu ta tabbatar min da cewa idan na kare nawa aiki kawai babu wani abin da zan yi dama gashi lokacin sabka ta yi kawai da na kare wannan na sabka wai ka sani Mm.
ina mutumin nan mai auna da binciken likitoci to shi ne ya zo li- binciken likita ga tamu yo shi mai bincike dan ya zo me nawa a ciki kin ga wurin da likita dauda gareta ni abin da nake shine shara kuma na share wuri gashi tsalar nan ma kin isko ne na son dan karasa kenan ba ni da matsala da mai bincike can ya je ya binciken shi inda zai ga ma hangara nan ta yi
yi to shi kenan Rama, ga dukkanin alamu ina ganin ayyuka sun muka yawa nan wajen ko?
hangara ina mutumin nan mai binciken aikin likitoci shi ne ya zo aune a cikin likita ga tamu kuma ba ma shi ba muna so mu samu laminu kaya domin mu kai shi ɗakin nan da ake aunan hitsari da jini domin ya zamna muna so ki taimaka mu don rahin asirin mu duka A'a, Rahama ina ni ina wannan abun. Wannan aiki ba nawa bane. Kin ga mata suna canjin kim suna jira na, don haka ba ni da lokacin wannan aikin naku. Eh, haba hangara haba to shi kenan tun da komi ya yi ya zo daidai mu je mu ga Dr. Sani ke to shikenan
Laminu bai fahimci abin da Rahama take faɗi mishi ba. A gaskiya Laminu yana matukar son wannan likita. Masu gadi sun tashi tsaye. Kai har dodo sarkin zama ya miƙe. Wane mutum? Kishin baki sai taro.
Rahama.
Na'am umma.
Wai kina ganin yadda mai bincike ya shigo likita ba tare da an sanar da mu ba.
Ke dai bari.
Haba ai bai yi ba mana. Aminu alaikum salam.
salam.
Eh, wato wannan shine ake ce ma dr bashir shine wanda ya zo za a yi bincike A to madalla abu yayi kyau san da zuwa dai san da zuwa. An zo lahiya.
dokta wannan ita ce ake ce ma umma mai karɓar aihuwa ce kuma tana rikon ƙwarya na jagorancin likitan Eh, kuma a nan gidan likitan muna da masu karɓar aihuwa su hudu a su hudu a gaskiya da sani ka iya zaben ma'aikata kuma haka ake so to madalla yanzu hangara za ta yi jagorancin ziyarar tamu to Eh, sai mu to je.
madalla yayi kyau bismillah ku. Yawwa. To kun ga nan wurin wannan wurin nan ne muke karbar baki masu zuwa awo mata. Eh nan suke zaman jira.
a nan ne Eh eh gaskiya kai wurin ko da yake yana da matsatsi akwai tsafta Mm, madalla yayi abu kyau, yayi kyau.
haka yake so.
Eh sai kuma wancan dakunan biyu na kusan juna. Daya na nan wajen gaya can.
Mm.
Nan ne muke karbar aihuwa.
eh eh mata masu aihuwa nan nake- muke tarban su muke karbar aihuwa na kusan shi kuma a nan ne muke aje bakwai ne eh eh to yayi Ah, yayi.
yanzu sai mu ci gaba da a ziyara to insha Allah
to sai kuma nan Mm.
nan ne ɗakin aje magani magunguna eh a nan ne muke adana magunguna Haka insha ne.
Allah magungunan nan muna aiki da su sosai amma yakan wata rana ana samun karancin su eh domin wata rana in aka tashi ana nema sai a rasa
Haka ne Rahama don haka muke da gurin likitar mu ta samu matsayi na uku don mu samu sauki da yawa.
Ina ruwan Laminu? ga ya can da waya yana magana da matar shi ladidi alhali kau ziyara ta fara kai da alamun wani abu na damun shi
Eh, Dr. Bashir, wato nan zauren da muke ba mata horo ne. Kuma in muka ba su horo su sai su shiga gari suna bi gida-gida wurin waye ma mata kai mata masu ban nono. Eh, to wannan aikin da suke yi cikin gari shine yake ba mu ƙarfin gwiwa mu kuma daga nan gidan likita bisa kan aikin da muke yi a nan cikin garin Ratanga. Eh, Dr. Sani, kai dai a kowane lokaci dai sai ka fito wani sabon al'amari dai na ci gaba kuma hakan yana cewa a mata ku yi hakuri fa mun takura muku zai mun kuna aiki Ha, to yayi mu je gaba. Dr. Bashir, to nan ɗakinmu ne na gwaje-gwaje. Amma muna so mu maida shi ma'ajiyar jini. Ko da yake haka kin ba ta samu ba yanzu saboda ba mu da firji. Wanda ke gare mu ya lalace kuma mun ɗaga murya da inda ya kamata amma har yanzu shiru.
Mm, dokta kenan yanzu ma nan dai kana so ka nuna dai gwamnati ne ke da gazawa kenan eh to ya kai na ganin wannan ɗakin mutum guda ne ko shi ma gazawan gwamnati ne
Ni ba da yake gani.
eh samari ya- wani wani aiki ne ake akai yanzu Ni- ni- ni- da da- da mm, ga ga Ah, to bai iya ba da amsa domin in ina yake amma ƙwararre ne a cikin aikin shi a to na gode kuma na gamsu da wanga ziyara kuma za na kai sakamakon inda ya kamata eh dokta zai irgi To, mm.
eh, ku yanzu sai kowa ta koma wurin aikinta. Eh, eh, eh, da- Dr. Bashir sai mu Ah, ji to, juna ko.
okay, mhm.
Ah, to.
Dr. Sani, Na'am.
ka san da ra'ayina yana da muhimmanci a idan wannan kwamitin.
Insha Allah.
Ko ka mance gurinka a lokacin da muna jami'a, babban likita mai zaman kanta, babbar mota, babban gida, mace mai kyau, da abubuwan da kake so ka sama gaba.
Eh, ina Dr. Bashir. Wato irin yanayin da na ratsa a cikin rayuwata ya sa ni na yi nazari da yawa, kuma na gano da abu da yawa. Ni yau gurina ya zamanto ni ne umma a ba isa kyautata rayuwar jama'a. Shi ne kawai gurina.
In kana so, zan maka hanya ta aiki a wurin abokaina da suke son su gina likita. Sai ka natsu, ya fi ka zo ka nakasa kanka a cikin ƙaramin likita.
Wato, ƙaramin likitan nan da ka yi tsammani ina nakasa kaina a cikinta. A nan ne aikina yake da muhimmanci. kuma ka san 'yan magana suka ce mai ɗaki shi ya san inda yake mushi ruwa baki iyakan magana ta kenan
Dr. Sani, sai an jima.
to mu jima da Mm, yawa to mu sai jima da yawa an jima.
insha Allah insha Allah
Amma kwa, wannan mutum Allah ya mushi daraja. Allah, yau wace rana? Hangara tana mana mulmushi tana mana dariya, yau wani hasale-hasale da baƙi rai duka an daina. Ke, Allah. Ni ban san ba abin da yake faruwa a wannan wurin, amma wannan mutumin inda ya iya zauwa kullum, yau ai da abu yayi kyau. Gaskiya.
di ba ki gani kai hadda laminu ya sa rigar likita yau To ba ka gani ba.
bayan mai bincike ya ƙara aikin shi kuma ya shiri ingozamai gaba ɗaya sun zo shagona domin su sha shayi ko lemu bayan umma ta ƙare shan lemunta sai ta ce ma rahama da hangara mushi idrisa ya tsani dokta sani kuma ita wannan matsalar tasu tun a jami'a take hmm. ingozamai ba su jima ba wurin shan shayi nan da nan sun ka koma wajen aikinsu domin akwai 'yan malati da yawa suna jira kaga yadda rahama ke kwazo kuwa kai a gaskiya ni dai wannan yarinya tana birge ni
hangara hangara hangara kai kai subhanallah me ya kawo wannan mahaukacin wurin dan Allah dan annabi ya ji me ya kawo ka nan haba duk ba wannan ba kina ta wani tare da ran hankali haka zo ki ji haba da honan ki ji abin da zan gaya miki haba na gaya maka kabar tardo ne nan kabar tardo ne nan ba ni sa ana ganin mu tare ha menene wannan abin dan Allah ki hangara bari in gaya miki haraka da ke tsakanina da ke ni wane ke cewa ga abin da za a yi kuma haka ake yi ni nake ginda sharɗa kuma a yi haka nan kin ba ke ba haba da Allah kaga na san me kake ne yanzu ga abin da ya sawaka rike ka gane dan Allah dan annabi ka gaggauta barin wurin nan je ka to diba wanda ba na ji na ansa wai bari in tambaye ki dan Allah ki ga mini gaskiya wai bai ki ga hankur ta gindo nan haka ba ba ki ga wulgin hankurin nan wurin ba ba ki ga tazo nan ba dan Allah ki ga mini in kin gata kaga yaji ni ho ba ni san shirme ha ba ni da lokacin da zan tsaya ina wani dube duben matar ka tazo ko bata zo ba aiki na ya mini yawa dan haka dan Allah ka hita ta hije ka da Allah wannan mutum ashe ba da hankali ina ji taɓin hankali ya same shi
lokacin sabka aiki ya yi zan tsaya da takasi in je gida kai gaskiya burga min ganau na da nauyi yau da gobe sai allah ina ruwan kurciya ku ɗiba yadda yaran ga suke gushe-gushe suna kai suna kawowa yarin ta mai daɗi ina ma a ce inda ni ce na koma karamar yarinya da na ji daɗi ko me kuka gani burgamina na da ɗauyi in tsayar taksi in je gida I taksi tsaya tsaya tsaya tsaya kai ni makarantar yara za ni baka shikka
Kai, kai, ku take ta uwar gida. Ina za ku.
Ya ta ce ba lahiya likita.
Iko Allah, to kun tiri tike.
Likita na mance jika mai kudi a gida likita.
A a, kun san nan ku likitan hai da tike ake kula da mutum.
Likita a taimaka min likita.
A a, nan ba mu iya ku- kula da komai ba da tike ba.
A taimaka min.
Sai da tike.
Kai me yake faruwa a wurin? Ya ta ce ban lahiya, ban lahiya. Eh, Yake, tana mu je mu yin je mu abubuwa.
mu je mu abun gaggawa ne bai tsaya jira mu tafi.
Tofa! Doktan Sani yana cikin ɗarɗar, gaba ɗas, hankali ras, ga yanan ya kai gwamno, ya kai mari, duk hankalin shi ya tashi. Mushe Idrisa mai binciken aiki da ba da sakamako, menene zai rubuta? Ita kuma Rahama, ga ta nan tana ta ƙwazo tana ta dagewa a cikin ƙoƙarinta da ta saba. Amma kash! ga kuma wata matsala nan ta kunno kai sai kaka ke kuma hankuri hankurin zaki ki ci sunanki ko kuwa kaka zaki masu saurare duk wannan za ku ji shi ne a cikin shirinmu na gaba saboda haka a ci gaba da sauraron wannan shiri na rayuwa kenan